أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله كثيرا من المشاكل التي يعاني منها البشر جاء الإسلام بأحسن الحلول وأفضل الحلول لها ومن هذه المشاكل الكبرى التي جاء الإسلام بحلها مشكلة الفقر الفقر مشكلة يتألمون الناس ويتوجعون من أجلها في كل زمان ومكان فهي مشكلة قديمة حديثة وهي موجودة في واقع الناس وفي حياتهم اليومية لكن قد جاء الإسلام بأفضل الحلول وبأحسنها وأكملها وأنجعها وقبل أن نشرع في الحديث عن هذه الهلول يحق لنا أن نتساءل سؤالا مهما هل الفقر مشكلة وبلاء؟ ينبغي أن يسعى الناس في رفعه وإزالته أم هو قدر إلهي يجب على الإنسان أن يسعى عليه ومن الناس من يرغب في الفقر ويمدحه ويثني عليه ويصوره على أنه مطلوب شرعا خاصة إذا سمع بعض الأحاديث التي تدل على فضيلة, على فضيلة الفقر كقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل, الفق يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وغيره من الأحاديث التي تدل على فضل الفقر فيفهم البعض منها أن الفقر مطلوب ومرغوب شرعا وهذا التصور أيها الأحباب ليس بالتصور الصحيح ولا بالفهم السليم المستقيم فإن هذه الأحاديث وأمثالها إنما يراد منها بيان أن الفقر ليس بعيب وليس أمرا يدعو إلى استنقاص أصحابه فلا ينتقص الفقراء لمجرد فقرهم بل قد يكونون عند الله أفضل من كثير من الأغنياء هذه الأحاديث يراد منها كذلك تسبير الفقراء الذين يعانون من ألم الفقر الذي كتبه الله عليهم وقدره فحين يعلمون أن هناك ثوابا عظيما وأجرا كبيرا ينتظرهم عند الله إنهم صبروا واحتسبوا أجرهم عند الله وعلى هذا تفهم هذه الأحاديث وليس المراد منها الحث على الفقر أو الترغيب فيه وكيف والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كان يستعيذ من الفقر كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ فيقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم الحديث أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن فتنة القبر وأعوذ بك من فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر يستعيذ مصطفى صلى الله عليه وسلم من فتنة الفقر كما يستعيذ من فتنة الغنى فالفقر بلاء والفقر مصيبة والفقر أمر مضموم لا خير فيه ضررها عظيم وخطرها جسيم الفقر خطر على الدين خطر على العقيدة كم من إنسان انسلخ من دينه وخرج عن عقيدته بحثا عن المال لعجل أن يسد فقره بحثا عن المال لأجل أن يسد فقره ويدفع حاجته كم من مسلم تنصر وكم من مسلم سني تشيع أو تذندق من أجل المال وكم من إنسان خالف مبادئه وقيمه وخرج عن دفاعه إليها إلا الفقر والحاجة قال بعض السلف إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر خذني معك فالكفر قرين للفقر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منهما جميعا فيقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر لأن الفقر بوابة للكفر الحديث أخرجه أحمد والنسائي وبهذا استطعت المذاهب المنحرفة والعقائد الباطلة والأديان المخالفة استطاعت أن تغلغل في البلاد الإسلامية مستغلة حاجة المسلمين ومستغل ومستغلة فقرهم إخوة الإيمان قد يشك الإنسان غير الموقن في رحمة الله بسبب الفقر ويشك الإنسان في عدالة الله وحكمته بسبب الفقر حين يرى شخصا من الناس قد أعطي وأعطي مالا وهو لم يعط من ذلك شيء إن لم يكن مؤمنا صادقا الفقر خطر على الأخلاق خطر على القيم خطر على المبادئ والسلوك سبيل لل... سبيل للانحراف سبيل لل... سبيل للضياع حين يجد الإنسان ألم الفقر فإنه عند ذلك يكون مستعدا لفعل أي شيء جاء في الصحيحين قصة جميلة يرويها لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجل من بني إسرائيل هذه القصة تبين لنا أثر الفقر في دفع الناس إلى الإجرام وفعل الفواحش والموبقات قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج في الليل فوجد امرأة فوضع الصدقة في يدها فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على زانية فقال الرجل الحمد لله على زانية لأتصدقن, لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج فوجد رجلا فأعطاه الصدقة فأصبح الناس يقولون تصدق على سارق فقال الرجل الحمد لله ألا سارق لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج فوجد رجلا فأعطاه الصدقة فأصبح الناس يقولون تصدق على غني فجاء ملك في صورة رجل فقال له أما صدقتك فقبلت فأما المرأة الزانية فلعلها تستعف وأما السارق فلعله يتوب إلى الله وأما الغني فلعله يخرج الذي عنده عباد الله إن أكثر أهل الجرائم إنما دفعهم إلى سلوك طريق الجريمة الحاجة والفقر الفقر يغير الأخلاق والسلوك والفقر خطر على الأسرة وتكب هو الحائل الأكبر بين الشباب وبين الزواج اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يقولنا مسؤول البركة خطبر متيو إن شاء الله تعالى za ta tattauna ne game da matsaloli da talauci yake haifarwa a cikin al'umma wannan irin mishkiloli wannan irin matsaloli wannan irin taɓarɓarewa da lalacewa talauci yake haifarwa a cikin al'umma sannan wacce irin hanyoyi ko kowane irin hanyoyi ya kamata mu bi domin mu kubuta daga wannan mugun ciwo na talauci. wanda bahaushe ke masa take da kinko sarkin ƙarfi Allah mana tsari da shi don uwana masu albarka da yawa daga cikin mishkiloli da matsaltsalu da suke damun ɗan adam wanda Allah subhanahu wata'ala ya halicci ɗan adam a kan matsaltsalu kala-kala a cikin rayuwarsa babu yadda zai ɗan adam mai tsallake matsala matuƙar Allah maɗaukakin sarki ya halicce shi a cikin wannan duniya idan ya tsallake wannan waccan za ta bujiro masa idan ya wuce waccan wannan za ta faɗo masa haka ɗan adam zai ci gaba da shiga da karo da aran gama da matsaltsalu kala-kala tun daga lokacin da aka haife shi zuwa lokacin da za a sa shi a kabari matsaltsalu ba sa barin mutum haka Allah subhanahu wata'ala ya kaddara rayuwar domin duniya gidan jarabawa ne sai da yan uwa mu sani cewa addinin musulunci wannan shari'a tamu mai albarka mai haske ta zo da warware da magance kowace irin matsala da za ta zake wa ɗan adam wasu sukan yi amfani su riko da sababin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa da wanda annabin su tsira da aminci su ƙara tabbata a gare suka koyar wajen fita daga matsaltsalu kuma Allah ya taimake su su fita wasu kuma sukan gaza amfani da irin wannan sabuba sai ka ga sun zauna a cikin matsalolin da suke ciki daga cikin waɗannan matsalitsalu da ɗan adam yake cin karo da shi a cikin rayuwarsa ta duniya ‘yan uwana masu albarka akwai matsalar talauci lallai talauci abu ne da yake damun mutane yake wa mutane raɗaɗi yake kamma mutane a kowane zamani kuma a kowane lokaci sawa'un sun shirya ko ba su shirya ba a da da yanzu talauci ba sabon al'amari ba ne al'amari ne da tunda Allah maɗaukin sarki ya halicci duniya yana nan tare da mutane maɗaukin sarki ya ƙaddara masa lallai mutane suna ɗanɗana kuɗarsu a hannun wannan abu mai wannan abu mai wahalar sha'ani shine talauci ya shiga cikin rayuwar mutane ta ta yau da kullun ya mamaye ta sai dai alhamdulillah addinin musulunci ya kawo mana hanyoyi masu yawa da za mu tashi mu yi yunƙuri mu aiki domin ƙoƙarin fita daga cikin wannan daga cikin talaucin da Allah subhanahu wa ta'ala zai jarraba wanda ya jarraba da shi sai dai kafin mu shiga bayani akan abin da ya shafi hanyoyin da ya kamata mu kama ko mu riƙa wajen fita daga cikin talauci za mu yi bayani ne akan hanyoyin da shari'a ta ajiye hanyoyi a shari'ance mahanga ta shari'a mahanga ta addini wannan ita ce za mu kalla insha Allah ta'ala amma kafin mu kalli wannan mahanga akwai wata tambaya mai mahimmanci da ya kamata mu yi kanmu yan uwana shin talauci mishkila ce bala'i ne matsala ce musiba ce da ya kamata kowane ɗan adam ya yi yunƙuri ya kai kawo domin ya ɗage wa kansa shi ya raba kansa da shi ko kuma a'a talauci wata ƙaddara ce wacce idan Allah maɗaukakin sarki jarabe ka ita shikenan sai ka zauna haka abin da ya sani wannan tambayar saboda wasu suna gani lalle talauci shi ma yana da wata falala ta musamman akwai mutanen da ake ce musu zuhad eh masu zuhudu masu gudun duniya da su kan karantar da mutane ma falalar talauci suna gaya mutane talauci yana da wata falala ta musamman da yake da shi wanda idan Allah ma ya bajar rabe ka da talauci san ka yake to menene gaskiya al'amarin yan uwana masu albarka shin idan Allah ya jarrabe ka idan talauci ya kan maka akwai hanyar da za ka iya tashi ka kubuta daga gare shi ko kuma kawai zama za ka ce shikenan tunda Allah ya yi ni talaka shikenan a talaka zan kare lallai wasu daga cikin mutane har za ka ji suna kafa hujja da wasu hadisai daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda hadisai ne ingatattu sun tabbata daga bakin manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda annabi yake faɗar wasu maganganu da za ka ji kamar hadisin ko maganar tana koda tana wasa talauci sai dai al'amarin ba haka yake ba daga cikin irin wannan hadisai yan uwa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce lallai talakawa daga cikin musulmi za su shiga aljanna kafin mawadata talakawa za su shiga aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin mawadata su shiga aljanna bi nisfi yaumin da rabar rana in ji annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi rabar rana kuma a ranar lahira shine shekara 500 wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udduna domin yini ɗaya a wajen ubangijinka a ƙididdiga ta Allah subhanahu wata'ala a wancan rana to kamar shekara dubu ne a wajen Allah kamar shekara dubu ne a wajen Allah madaukakin sarki kaga rabin shekara dubu shine shekara ɗari biyar to sai talakawa sun shiga aljanna sun huta gumin su ya tsare sun fara cin kayan marmarin aljanna shekara ɗari biyar mai kuɗi yana can ana mai hisabi ana ta ƙididdigar abin da ya tara ana ta masa lissafi ana ta irgawa shekara ɗari biyar sannan idan ya haye sai a ce to kai babu baya da wasu hadisai da dama da suke bayani game da irin abin da ya shafi talauci to wasu suka ɗauki irin waɗannan hadisai sai su fahimce su a baibai sai su ɗauka lallai ai idan ma so zai zama samu to mutum me zai hana ma ya roƙi talauci zama malamai suka ce irin waɗannan hadisai sun zo ne saboda ɗayan abubuwa guda biyu abu na farko shine domin lallashi ga shi talaka idan Allah subhanahu wata'ala ya kaddara duk wani ƙoƙari da za ka yi na neman halak ɗinka duk wata hanya da za ka bi ka bi ta don ka tara abin da Allah maɗaukakin sarki kaddara za ka tara don ka kauda talauci don ka rufa wa kanka asiri don ka taimaki kanka ka taimaki iyalinka ka taimaki duk wani wanda yake tare da kai sai Allah ya kaddara iya abin da za ka samu ɗan kaɗan ne wanda ba za ka wuce sunan talauci ba ma'ana Allah ya kaddara a talaka mutum zai rayu to sai mutum ya gane da wannan cewa lallai irin waɗannan hadisai za su rarrashe shi za su kwantar masa da hankali za su nitsar da shi ya san cewa a'a in ma haka ne lallai yana da wani abin da Allah madaukakin sarki ya masa tanadi a lahira wanda ba kowane mai kuɗi zai same shi ba amma wannan ƴan uwa da sharadi guda ɗaya sai talakan da ya yi haƙuri da talaucinsa bai kai ƙarar Allah ba bai rinka koke-koke ba bai rinka maganganu wanda ba su kamata ba sannan kuma ya bi Allah maɗaukakin sarki a cikin rayuwarsa wallahi duk talaucin mutum idan ya saba wa Allah madaukakin sarki ba ruwan Allah wata zai cilla shi kaga an yi bi babu kenan Allah madaukakin sarki ya kiyaye saboda haka ana nufin talakan da ya tsaya ya bi Allah subhanahu wataala yayi kokari ya jajirce yayi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi biyayya sannan yayi haƙuri da abin da Allah ya jarrabe shi baya kallon abin da ke wa hannun wasu baya miƙa hannu baya miƙa wuya baya zuwa ya zauna ya ta labari yana cewa su an basu a baya an yi rabu an basu da maganganu marasa amfani da da yawa daga cikin mu muke saboda an jarrabe mu da irin waɗannan al'amari mutum baya yin su to irin waɗannan hadisai da annabi ya kawo sai su rarrashi mutum sai ga shi ma yana da wata falala ta musamman da zai samu idan ya haƙuri da talaucin sai je lahira a haka babu matsala dan ka rayu a duniya a talaka ka je lahira ka shiga aljanna wallahi ka caɓa abu na biyu malamai suka ce dan a gane cewa shi talaucin a kan kansa ba wata matsala ba ce da za a raina mutum saboda shi idan mutum ya kasance Allah ya kaddara zai rayu haka to kada ka yi dan Allah subhanahu wata'ala ya baka wani abin duniya Allah subhanahu wata'ala ya fifita ka a kansa dama can tun da Allah subhanahu wata'ala ya halice mu gaba ɗaya bai kaddara kowa zai yi arziki ba kamar yadda bai kaddara kowa zai zauna a talaka ba wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizqi Allah ya fifita shashinku akan shashi akan arziki wani ya fi wani wancan ya fi wannan kai ka fi wani kuma ya fi ka haka al'amarin yake to arzikinka bai nuna cewa ka wulakanta wannan sai ka ga nawa nawa ne daga cikin wanda suka yi talaucin suka haƙura da talaucin su sun fi falala sun fi kima sun fi daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala akan da yawa daga cikin masu kuɗin to irin waɗannan hadisai malamai suka ce ana kawo su ne saboda irin waɗannan abubuwa saboda haka ƴan uwana masu albarka lallai talauci ba wani abu ne da mutum zai ɗaga nuna ce Allah Allah ya zama ame da shi talaka a wannan kuskure domin talauci kamar yadda kaga Allah subhanahu wata'ala ya halicce ka ya kaddara dole za ka yi ciwon kai ko zazzabi ko rashin lafiya iri kaza wannan baka isa ka kautarwa da kanka shi ba jarraba ce da Allah maɗaukakin sarki yake jarraba wanda ya ga dama daga cikin bayinsa amma shin za ka ɗaga nuka ce Allah ka jarrabe ni da zazzaɓi wannan kuskure ne Allah ka jarrabe ni da asara wannan kuskure ne amma za ka iya hana kanka shiga cikin asara ko shiga cikin zazzaɓi da ciwon kai baka isa ba to haka talauci yake ba abin so bane amma idan masu albarka shi sa za ka ga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wanda shine shugaban masu gudun duniya gaba ɗaya shine shugaban masu taka tsantsan ya fi kowa tsoron Allah ya fi kowa sanin Allah amma neman tsari yake da talauci sallallahu alaihi wasallam tunda annabi yake neman tsari da talauci ka san talauci ba abin alkhairi bane ka san talauci ba wani abu ne da zaka rinka kokarin kakaba wa kanka shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance da kansa yakan yi addu'a ya ce, Allahumma inni a'udhu bika min alfaƙari, wal ƙillati, wal zullati, wa a'udhu bika an azlima aw uzlama. Annabi sallallahu Alaihi wasallam yakan ce, Ya Ubangiji, ina neman tsarinka min alfaƙari daga talauci, daga babu, wal ƙilla ina neman tsarinka daga ƙaranci, wal zulla ina neman tsarinka daga ƙasƙanci, wa a'udhu bika ina neman tsarinka ya ubangiji an abliba da kada ni na zalunci wani au uzlama ko kuma ni wani ya zalunce ni wannan ɗaya ce daga cikin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa kamar yadda wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya raito shi daga cikin hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda haka nan uwar mu'minai na Aisha Allah ya kara mata yarda kamar yadda yake a cikin hadisin Bukhari da Muslim tace annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya kasance yana neman tsari yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabin nar ya ubangiji ina neman tsarinka daga azabar wuta wa min fitnatil qabr ina neman tsarinka daga fitinar kabari wa a'udhu bika min fitnatil ghina ina neman tsarinka ya ubangiji daga fitinar wadata wa a'udhu bika min fitnatil faqr ya ubangiji ina neman tsarinka daga fitinar talauci inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim yan uwa ku kalli wannan hadisi mai albarka da kyau za ku ga yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake neman tsari daga fitinar wadata idan wadata ta yi wadata sai ta hana mutum bin Allah sai mutum ya yi jiji da kai ya ɗauka ya kai wani munzali alhali shi ba kowa ba ne sai ya bijire wa Allah maɗaukakin sarki saboda haka hakan kuma sai sanadiyar shigarsa wuta Allah subhanahu wata'ala ya ce innal insana la yatgha an ra'a hustaghna dan adam yakan yi dagawa ya ji da kai saboda yana gani ya wadata to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana neman tsarin Allah madaukakin sarki daga fitinar wadata kamar yadda kuma hannun yana neman tsarin Allah subhanahu wata'ala ƴan uwana masu albarka daga fitinar talauci wanda shi ma talauci matsala ne eh babu abin da talauci ba zai sa mutum ba Allah subhanahu wata'ala ya kare mu lallai ‘yan uwana masu albarka mu sani cewa talauci musiba ne ‘yan uwa talauci bala'i ne talauci al'amari ne abin zargi wanda babu wani alkhairi a cikinsa cutarwar talauci tana da girma hatsarinsa abu ne mai matuƙar tasiri a rayuwar mutum talauci yana da haɗari a cikin addininka kamar yadda yake da haɗari a kan aƙidar da kake riƙe da ita duk talauci yana barazana ga waɗannan abubuwan da na ambata addininka da kake taƙama da shi wanda da shi ne za ka je wa Allah subhanahu wata'ala Allah maɗaukakin sarki ya saka kamar da duk wata aƙida da kake taƙama da ita aƙidar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sahabbansa da ka riƙe to lallai talauci barazana ne ga wannan aƙidar taka idan ba wanda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara ya kiyaye shi daga zamewa ba lallai ƴan uwana masu albarka nawa nawa ne daga cikin mutane wanda zaka ga in salaha min dinihi mutum ya kwabe rigar addininsa ya zubar ya fita daga aƙidar da yake kai ta addini yan uwa ba dan komai ba bahsan anil mal saboda talauci kuɗi yake nema nawa ne zaka ji an ce mutum musulmi ne amma wasu zo sun ja shi an ruɗe shi an yaudare shi da wani abu na kuɗi ya ba addinin nasa da yawa nawa ne daga cikin mutane yan uwana masu albarka wanda ya zama ba nasare ko ya zama kirista saboda talauci nawa ne daga cikin mutane wanda ahalus sunna ne amma ya koma ɗan shi'a ko ya koma zindiki kawai saboda neman kuɗi nawa ne wanda musulmi ne amma za ka same shi musuluncin ya ɗauke shi a hagungunce ya juya masa baya ya ne masa wani irin kallo ba don komai ba sai don neman abin duniya sai don kuɗi saboda talauci ya kan masa an yaudare shi da kuɗi 'yan uwana masu albarka nawa ne daga cikin mutane waɗanda suka saba halin da suke kai na kyakkyawar ɗabi'a da kyakkyawan hali suka fita daga imanin da suke kai saboda wani abu da aka ba su na kuɗi babu abin da ya sa su su shiga cikin irin wannan hali yan uwana masu albarka face bukata ce da kuma talauci wani daga cikin magabata Allah ya masa rahama yake cewa idza zahaba al-faqru ila baladin duk lokacin da talauci ya tunkaro wani gari magana ce ta masu hikima ce duk lokacin da talauci ya tunkaro wani gari qala lahul kufru sai kafirce ce masa khudni ma aka tsaya dauke ni mutu tare da kai ina da aikin da zan maka saboda duk inda aka samu talauci ɗan uwa yawa to akwai kafirci a gefensa talauci idan ya talauci mutum ya sauɗe daga hanya ya saki hanya kuma hannun hagu wannan ba wani abu ne mai wahala a wajensa matuƙar akwai talauci shi sa za ku ga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana neman tsari da waɗannan abubuwa guda biyu a tare yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri tare annabi yake neman tsari da su sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin hadisin Ahmad da Nasa'i yace ya ubangiji ina neman tsarinka minal kufri daga kafirci wal faqari da kuma talauci sai annabi ya su gaba ɗaya sai ne matsari da su saboda in ka samu ɗaya ɗayan ma yakan iya tsallakowa ya shigo malamai suka ce saboda shi a talauci kamar mai jiran kofar kafirci ne eh shine mai jiran kofa duk wanda ya zo shiga shi zai bude kofa a shiga to abu ne da yake saurin canzawa mutum tunani ta yadda baya zato baya tsammani yan uwana masu albarka wannan dalili na talauci da fatara da babu ita ta ba da dama ga dukkanin wasu masu mummunar aƙida da masu wata matafiya wacce take a karkace da masu wani addini wanda yake ya saba wa addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke kalla irin garuruwan da suke da ƙarancin abin hannu suna shigowa da yawa su canza wasu daga addininsu wasu ba canza su ake ba a'a a cire musu ruhin addinin gaba ɗaya mutum ya ji baya sha'awar addinin musulmi amma baya sha'awar addinin saboda wata aƙida nawa ne aka yi haka duk wata mummunar aƙida ƴan uwana masu albarka ku kalla ku ga yadda suke yi irin waɗannan garuruwa namu suke kalla sai su shigo sai su tallata addininsu sai su tallata aƙidarsu sai su tallata mugun nufin da suke so su shigar da shi cikin addinin musulunci sai kaga addinin musulunci yanzu shine yake yaƙar kansa da kansa da ƴaƴansa ake yaƙarsa maimakon a ce wani ba nasare ne wani ba majuse ne wani ba yahude ne ya shigo wannan zai wahala karba amma sai ga wani mutum ne mai suna irin naka mai tufafi irin naka mai magana da irin yarenka yake faɗa wasu maganganu baki akan addininka tun ana faɗa ana ganin cewa magana ce ba kuwa tun ana faɗa ana ganin har a fara sabawa da ita wallahi in uwa ba wani abu ne ja wannan ba sai talauci inda mutum ya wadata lallai babu abin da zai kalla a ce ya canza addininsa da wani da wani gharab min agharabid duniya wani abin da bai kawo ba bai kai ba ballantana ya kawo daga cikin abubuwan duniya yan uwana masu albarka sau da yawa zaka samu wani yana shakka da kokanto a cikin lamarin Allah subhanahu wa ta'ala saboda talauci zaka samu wani yana shakka game da hikimar Allah subhanahu wa ta'ala da adalcin Allah subhanahu wa ta'ala wai shin adalcin nan Allah da ake faɗa wai daga cikin ne kuwa zuciyarsa ta ne mata shakka da kokanto ko da bai fito ya faɗa ba saboda talauci wai mai dalili saboda ya ga wani an ba shi dukiya mai yawa ya rasa da zai ita kamar ta kashe shi ga wani can mai yiwa bai yi karatun boko mai zurfi irin nasa ba mai yiwa bai yi karatun addini da yawa irin nasa ba amma Allah maɗaukakin sarki ya ba shi kuɗi kamar ya kashe shi shi kuma ga kwalaye kala kala sun kai kwali talatin a hannunsa duk ya yi karatun irin wancan ya yi wancan ya koma ya yi wancan amma abincin da zai ci wala yake masa sai ga yana shakka da kokonto wai anya maka da gaske ne ni zan yi irin wannan karatun in tsaya in jajirce amma har yanzu abincin ci wahala yake min ga wani can bai san komai ba wani ma bai iya rubutu ta hagu ko ta dama ba har yanzu ka bashi ka ce maka rubutu ta hagu bai iya ba ta dama bai iya ba amma kuma kuɗi kamar ya kashe shi wai me yasa haka sai ya rinka kokonto da shakka sai kadan adam yana zargin Allah madaukakin sarki me yasa aka ba wancan shi ba a bashi ba yan uwa talauci kenan shi yake ja wannan har ka ga idan aka kalli mutum irin mutum ne wanda ya zo daga karkara ya yi kuɗi sai a ce masa wannan ayan monimis road ne wai kuɗi ya batan kai kuɗi yana zuwa ga mutum da kansa ne waye ba shi kuɗin Allah maɗaukakin sarki kake nufi ya batan kai kenan ai kuɗi baya tashi daga daga inda yake zo wajen mutum a'a duk wanda kaga yayi arziki wallahi Allah ne bashi to me na misrod a wajen ba wani misrod dama nasa ne haka Allah ya kaddara nasa ne kai Allah bai kaddara zai baka ba to duk maganganu ne wanda ba su kamata ba amma ka kaddara inda a ce kowa a wadace yake ba wallahi abin da wancan yake da shi ba ruwanka da shi abin da wani yake da shi ba ruwanka da shi kowa abin da yake da shi ya wadatar da shi likulli mar'in minhum yawma idin sha'anun yughnihi ko abin da yake tattare da shi ya wadace shi amma kaga wannan yana kallon wancan wannan ya sa wannan ido wannan yana kaza to in ka kalla da shi za ka ga wancan ya fi wannan wannan ya fi wannan haka al'amari yake yan uwa talauci yana da matsala sosai akan ɗabi'u da tarbiyyacin da ɗan adam da raɗaɗi da ciwon talauci ya yawaita a gare shi to a lokacin za ka same shi musta'iddan li fi'li ayi shay'in wallahi a shirye yake duk abin da ka kawo masa ya rike mutum ne ya fada cikin ruwa ya lime yana dagowa ya taso bai iya ruwa ba ba washe ya ce wai ko takobi ka zira masa me zai karba zai mutum ne ya tara iyali ba shi da abin da zai ba su su ci ba shi da kuɗin da zai biya musu na makaranta ba shi da kuɗin da zai kai su asibiti ya musu magani wannan me kake tsammani duk wanda ya kawo masa hannu ya ce zo mu tafi wallahi zai bi shi idan ba wanda Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye shi ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ya kauce daga irin wancan abubuwan ba amma da wahala ka sami irin wannan to shi sa ga yanzu ɗabi'unmu da halayenmu galibi sun canza ne saboda me saboda talauci duk inda mutum zai je ya samu kuɗi duk inda mutum zai je ya samu wani abu to ya yadda ko halal ce ko haram ce ya ji babu ruwansa yanzu wallahi da yawa ‘yan uwa ba a tantancewa mecece mahalal mecece haram babu babu nawa nawa ne daga cikin yaranmu nawa nawa ne yaranmu mata suke fita su je su zina don su samu abin da za su ci ba ina cewa halal bane ba ina cewa daidai bane amma ba wani abu ne tun kuɗa su ba sai talauci da yawa daga cikin irin waɗannan yaran ‘yan uwa idan suna da abin da za su ci suna da suturar da za su sa suna da kayan kwalliya a gidansu suna da abin da suke bukata wallahi ba su je su ba da kansu ba amma talauci ya tunkuɗa su waje nawa nawa ne daga cikin yaranmu mazaje sun je suna safara ƙwayoyi suna sai da ƙwayoyi da abin da ya kama da haka saboda talauci duk wani abin da ka sani na haramun al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun zakke masa yanzu suna yi saboda me saboda a samu kuɗi saboda talauci musamman Allah ya jarrabe mu da wani irin zamani wanda kuɗi shine komai a wajenmu mai kuɗi shine mutum mara kuɗi ba mutum bane da shi da babu duk ɗaya ne to shi sa kaga kowa ya bazama duk inda zai samu kuɗi don ya zama mutum a unguwarsu ya zama mutum a gidansu ya zama mutum a garinsu zai je ya samu in ya samu kuma ko ta yaya ko kan mutane ke yankewa wallahi in ya samu kuɗin za a girmama shi a unguwarsu za a girmama shi a ta a cikin gidansu za a girmama shi kuma kun ji matsala ɗaya daga cikin matsalolin da talauci yake haifarwa shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba mu labari cikin hadisin da a cikin hadisin da ke cikin Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira dan ya nuna mana yadda talauci yana taimakawa wajen jefa mutum cikin saban Allah madaukakin sarki annabi ya ce wani mutum ne a cikin al'umman da suka gabace mu a cikin banu Isra'ila yayi niyyar alheri yace la atasaddaqanna laylata bi sadaqati yace ni kuwa nayi alwashi na yi alkawari da daddare na sai na yi wata sadaka gagaruma ya yi wa kansa alkawari saboda da dare ya yi sai ya ɗauko kuɗi ya ɗauko dukiya niki-niki ya fito yana zuwa kawai sai ya ga wata mace bai tantance wace ce bace kawai saboda so yake sadaka daga shi sai Allah madaukakin sarki ba wanda ya sani kawai sai aji bace sauri ya tafi ana waye gari sai ana ta labari a gari cewa ayin sadaka ma karuwai ake ba ashe karuwai ba sadaka ashe karuwai ake ba sadaka ba yanzu duk ga masu kuɗin nama in suka tashi ba da sadaka ma sai karuwai ita sai labari ake sai ce alhamdulillah ala zaniya ce Allah na gode maka sadaka ma da na tashi ba karuwa na bawa yace la atasaddaqanna laylata bi sadaqa yace ya ubangiji na ƙara ɗauka alwashi zai na ƙara wata sadaka ya je ga wani mutum kawai sai ya bashi sai ya juya ya tafi ashe kuma shi kuma wannan ɓarawo ne saboda ka gari yana waye sai ji ana labari ai sadakan ma yanzu barayi ake bawa sadakan ma yanzu barayi ake bawa an daina ba mutanen kirki ba dai shine irin abin mutanen mu ba ba a yi mutane uzuri yace alhamdulillah ala sariqi Allah na gode maka yanzu kuma a hannun barawo ta fada yace amma na ƙara ɗauka alwashi ya ubangiji sai na ƙara wata sadaka bai haƙura ya ƙara ebo kuɗi yan uwa yana zuwa shi ma ya samu wani mutum ya bashi ashe ka ta fara mai kuɗi ne a gare shi kuma mawadaci ne ana wayar gari sai ya ji labari yana taba zuwa cewa ai sadaka ma yanzu masu kuɗi ake ba to ya zai yi kenan wannan saboda haka lokacin da ya je sai Allah madaukakin sarki turun mala'ika a siffar mutum ya ce masa amma sadaka da dukka bayar tun da daga farko zuwa ta ƙarshe Allah duk ya karba duka Allah ya karba to mahallin shaɗin sai yake gaya masa cewa wannan mata da ka bawa ita karuwa mai yiwa ne ta kame game da karuwancin da take saboda abin da ka bata saboda dama menene yake tura ta yake tura ta zuwa ga zina talauci wannan kuɗi ma ciyawa da ka ɗauka ka bata mai yiwa ne ta je ta jajari ta fara wata sana'a karuwanci ya ƙaura kenan kun ji illa kun ji kun ji illa talauci ko yace shi ma wancan barawan mai yiwa ne daga lokacin da ka bashi wannan kuɗi masu yawa ya tuba ga Allah madaukakin sarki ya daina sata saboda abin da ya hankada shi zuwa ga wancan menene talauci shi kuma wannan mawadaci da ka ɗauka ka bashi aka ce masa mai yiwa ne shi kuma baya sadaka daga wannan kuɗi da ka bashi mai yawa sai ga dama ana ɗaukar kuɗi irin wannan masu ciyo mutum ya bayar ba dawa za su ba shi kenan ka koya masa sadaka saboda ka sadaka ka gaba ɗaya an karɓa to wannan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a garshe ba mu wannan labarin daga cikin abin da zamu ɗauka ƴan uwana masu albarka shine ashe ɗaya daga cikin abin da ke ingiza mutane ya hankaɗa mutane galibi zuwa ga saɓan Allah ‘yan uwa akwai talauci akwai talauci idan akwai wadata to irin waɗannan abubuwa galibi ba a fiye samun su ba ‘yan uwana masu albarka lallai talauci yakan canza ɗabi'ar mutum ya canza halinsa daga mutumin kirki ya zama mutumin kawai nawa nawa ne mutum idan ya rasa yadda zai yi zai takuru zuwa je ranto kuɗi a wajen wani ya karɓo bashi kaga ya karɓi kuɗi a wajen wancan bashi ya karɓi kaya a wajen wancan bashi ya karɓi sai kaga mutane goma kowa na bin sa bashi kuma komai daban-daban mutumin kirki ne bawan Allah ne sallah ba ta wuce ba ta wuce a cikin mutane amma talauci ya ya tinkaɗa shi sai kaga yanzu da ƙarshe waɗannan mutane duk da yake da ya karɓi kayan su bashi da abin da zai biya su da ƙarshe sai me sai wasan ɓuya da ƙarshe sai me sai ƙarya idan an zo gida sai ce ku je ku ce bana nan idan ya ganka daga nesa sai canza hanya shi ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana yawan neman tsari daga bashi aka ce ya rasula me yasa kake yawan neman tsari da bashi yace saboda duk me wanda ake bi bashi yana yin magana ya ƙarya kuma ya alƙawari ya saba wannan ɗaya daga cikin matsalar bashi kenan mutum zai magana ya ƙarya kada ka damu in Allah yadda gobe zan baka to goben sai ta ninka da wata goben da wata goben bai bashi ba sannan zai yi alkawari yayi mai ya saba kaga talauci ya ɗauke mutum daga ɗabi'arsa mai kyau ya zama to me ya zama to mutumin kawai kalli matasan mu da yawa da yawa Allah madaukakin sarki ma menene shamakin da ya shiga tsakaninsa da aure talauci wallahi galibin su matasan mu da ƴan mata duka suna so su yi aure suna so su yi aure amma yanzu matashi yana jin labari wani ya yi aure ya haɗa lefe ya kashe naira miliyan biyu da rabi ya kashe miliyan ɗaya da rabi ya kashe kaza shi ba shi da naira dubu ɗari tasa ya zai yi kenan sai dai je ci gaba kawai da inna lillahi wa inna ilaihi raji'una talauci yan uwa talauci musiba ne talauci ba shi da daɗi Allah madaukakin sarki ya tsare mu da talauci اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا idan Allah subhanahu wa ta'ala ya raya musati mai zuwa za mu kawo wasu daga cikin hanyoyin da ya kamata mu bi a addinance da shari'ance domin fita daga cikin talauci اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم حوزه الدين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والاكرام akwai ɗaya daga cikin iyayenmu na wannan unguwa alhaji abdullahi mai goro da allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ransa a shekaran jiya muna fata allah maɗaukakin sarki ya ji kansa allah ya gafarta masa allah ya fa kurakuransa da zunubansa ya haska kabarinsa dukkanin sauran mamatanmu da muka rasa allah subhanahu wataala ya musu rahama wa qumu ila salati yarhamukumullah